الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin a yau muna ashirin da tara ga wata na jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in shidda hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace wa talatin ɗin watan sha biyu miladiya na dubu biyu da ashirin da hudu da izinin Allah wanda zai zamanto mana zama na goma sha ɗaya a cikin karatun littafin tathirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran wallafan shehun malami ahmad ibn hajar ibn muhammad ibn hajar ibn ahmad ibn hajar at-tami yau za mu tashi daidai inda malam yake mana bayani akan abin da ya shahi cewa wajibi ne mutum musulmi ya gane bambancin da ke tsakanin mahalicci da abin da aka halitta ya gane tsakanin bambanci tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wani ko wani abin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda gaba ce wadda ake samun dameji game da wasu kaso daga cikin musulmai sai su ce ai tunda wani in za a yi abu kaza zuwa gare shi sai an yi kaza to ai shi ba ubangiji subhanahu wata'ala abin haka yake alhali mun karanta wancan sati bayanai daban-daban da malam yayi na bambanci tsakanin Allah subhanahu wata'ala da duk wani abin da yake ba Allah ba maliki cewa la wasitata bainal khaliqi wal makhluqi illa fi tablighi shara'i maliki musani cewa babu wata wani tsani babu wata hanya babu wani tsani tsakanin al khaliqu mahalicci wanda shine Allah wal makhluqi da abinda aka halitta bayi kenan babu wata wasita illa fi tablighi shara'i sai ta hanyar isar da saƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala kawai. Babu wani wanda za a ce sai an biyo daga kan shi tukon dole za a samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala in banda manzannin da Allah ya aiko. Kuma su ma a cikin abubuwan da Allah ya ɗora musu, wanda duk abin da baya ciki babu yanda za a iya zamanto shari'a ce ko kuma wata hanya ce wadda za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. to shi ne malai ya ce wa ayyu hajatin ila wasitatin ya ce wace bukatuwa ake da idan bawa zai gana da ubangijin shi cewa sai ya biyu ta wani bukatar mai ake da babu wannan bukatar ya ce wallahu ya kulu Allah yana cewa wa nahnu aqrabu ilaihi min habalil warid Allah ce mu muka yi kusa da wannan bawan sama da wannan jijiyan da yake wuyan shi Allah ce mu mun hi bawan nan kusantuwa zuwa ga bawan a karan kanshi to amma ka idan Allah ce hatta da gabar da take jikinka Allah ce ni nahi ka kusa da gaban da suke jikinka to ina ga ce sai an zo zuwa ga wani ai tahiya ta yi tsomala kai a karan kanka ma aka ce duk abin da kake bukata duk abin da yake jikinka ubangiji subhanahu wataala ya hi ka kusa da wannan abu to dan me zaka nemi cewa sai ka biyo ta wani ka biyu ta wane tufashi ya kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala babu wannan a cikin shari'a Allah ka ce dole sai ka biyu ta waliyi wane ko sai ka biyu ta shehi wane ko sai ka biyu ta wane wane tufashi kuma ya kai ka zuwa ga manzon Allah wannan shine abin da addinin musulunci kwata kwata bai yarda da shi ba Allah ce wa nahnu musu Allah aqrabu ilaihi mun kusa da wannan bawan min hablil warid sama da igiya ko kuma jijiya wadda take ta wuye shi wa ya ƙulu ta'ala kuma Allah ke cewa duka da ya nuna maka cewa ba a buƙatan tsani tsakanin bawa da ubangijin shi kawai zaka je zuwa ga Allah ka dai kai tsaye kawai abinda zaka duba shine yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan zamu roki Allah zamu nemi kusancin Allah zamu nema a wajen Allah wace hanya ya kamata mu bi kawai shine abinda muke bukata amma a ce dole sai an sa wani da wani da wani wannan ba addini bane ba mala yace wa yaqulu ta'ala haka Allah yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka kuma a yayin da bayina suka tambaye ka anni game da ni inji Allah to fa inni qarib Allah ce faɗi musu cewa ina kusa ina jin su ujibu da'watad da'i ina amsa kiran mai kira iza da'ani a lokacin da ya kiraye ni a duk lokacin da ka ɗaga hannu ka ce, Ya Allah, Allah yana jinka, ya Rob, ya Allah, ya Ubangiji, tallafa mini, agaza mini, ya Ubangiji ka shiga cikin al'amarina, Ubangiji yana jinka. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani. A duk lokacin da ka kira Allah subhanahu wata'ala, Ubangiji subhanahu wata'ala yana jinka. da haka babu bukatan cewa dole sai an yi kaza ko kuma a kasa mutane a ce waɗannan su masu yin addu'a ne har sun yi wani abu kamar sun yi nomen kansu sun gina kansu a matsayin cewa su su ne suke haɗi wa Allah bukatan bayi kama a cikin addinin kiristanci ta wannan addinance babu shi kuma kuskure ne mai girma bawa ya munana alaƙa tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala ka munar alaƙa tsakaninka da Allah kai kana jin cewa an ka roki Allah ba zai amsa ba to me amfanin rayuwarka me amfaninka idan ya zamanto kai da kanka ka shaima kanka da kanka shaidan cewa fa kai in ka roki Allah Allah bai amsa to ya kamata ka tuba ga Allah ka gyara kana da wannan damar yanzu ka duba daga cikin magabata da ake ambatawa Fudail ibn Iyad Fudail ibn Iyad a tarihin shi na da ya wuce a baya dan hashi ne ɗan hoshi ne amma sai gashi ya zo ya wayi gari a cikin mutanen kirki yana cikin mutane suke na farko harko ko a yau za an bata maka kaza za an ambata maka kaza sai an kawo sunan Fudail ibn Iyad wanda yake da littafin Ash-Shafa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam kenan idan ka san kana da abin da ba shi ba ka gaggauta tuba kana da daman da zaka koma ma Allah subhanahu wataala to shine malai yake cewa walwasitatu litablighi litablighi humur rusul alaihimus salam sannan a iso wanda yake tsakanin bayi da ubangijinsu wajen isar da sakon Allah sune annabawa sai Allah ya turo da manzanni a wurare daban-daban a zamunna daban-daban don su ma mutane bayanin ga yanda Allah yake so a bauta mushi kenan ka tashi roƙon Allah ka tashi addu'a ka tashi wane ne kawai abin da za ka yi karanci yaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar kawai kai ba sharaɗi ba ne sai ka biyo ta wani sai ka biyo ta wani malice ammal wasitatu fi raf'i durrin aw jalbi naf'in yace amma kaga dukkan wani tsani shi da wasita dukkan wani tsani da za a ɗauka ko wani kusanci ko wani iso na fi raf'i durrin ta ɓangaren da ya shahi ɗage wani abu na cuta na ba daɗi, au jalbi naf'in ko kuma a jayo wani abu na amfani, ya ce, Fatilka aqidatul mushrikin idan ka ƙudurta cewa akwai wani wanda zai iya yin wannan ba Allah ba, ya ce, To wannan ita ce aƙida ta mushrikai wanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ta gwagwarmaya da su. Ashe, ɗauke ba daɗi aikin Allah ne jayo abin da yake da daɗi aikin Allah ne wajibin bawa ya nemi waɗannan abubuwa a wajen wa a wajen Allah shi ne kawai to amma za ka samu mafi yawa waɗanda suka riƙi wasu Allah a matsayin ababen bauta ko kuma suke neman iso zuwa gare su mi suke yi sai ya sa kabarin ya riƙa roƙon shi cewa ka mana kaza ka yayi mana kaza mun shiga damuwa mun shiga takura wanda wannan shi ne haƙiƙanin abin da ke shirka ga Allah kuma mazala salasala a kan shi ne ya tagu gurmaya da mutanen makka a kan cewa a fara'aitumun lata wal'uzza wa manata salisatal ukura alakumun zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun diza dukkan waɗannan suna wasu mutane da aka yi gumkinsu sai ake neman iso akan su isar da su zuwa ga Allah amma sun yarda akwai Allah kenan duk ɗaya ne da mutumin da zai ɗauki wani mutum a yau ya dasa shi a matsayin ca sai ya karkata zuwa gare shi to ga shi kuma sai sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala malaki cewa fa yake cewa kaifa takunu wasitatun bainal abdi wa rabbahu ya za a yi a ce dole sai an samu tsani tsakanin bawa da ubangijin shi wa qad qala Allah ta'ala alhali Allah ne yake cewa ud'uni astajib lakum Allah ce ku roke ni in amsa muku bai ce ku roki wani ko ku biyo ta wani ko ku biyo ta wani kawai ce ku roke ni in amsa muku idza daqat alayka ad-dunya faqul ya Allah duk lokacin da kaji takura kaji ba dadi kaji kumci ka kira Allah Allah yana jin ka. Udu'uni Allah ce ku roƙe ni ku kiraye ni astajib lakum zan amsa muku. Sai ce innal ladhina kaga waɗannan wasu kaso daga cikin mutane waɗanda yastakbiruna an ibadati suke girman kai wajen roƙona. Ibadati anan du'a'i ake nihi. Wajen roƙon Allah sun fandare Allah ce sai da na jahannama dakhili na tabbas waɗannan mutanen za su shiga wutar jahannama suna makaskanta walakantattu ashe rishin yin addu'a ba ƙaramin tashin hankali bane gabawa duk lokutan nan da aka shata ga sunan kala daban-daban tsakanin kiran sallah da ta da ikama a lokacin da ruwan sama yake sabka a lokacin da ake cikin bulaguro a lokacin dare idan ya kai ƙarshe ka yi hudo alfijiri duka lokuta ne waɗanda ya kamata bawa ya zaɓi wasu daga cikinsu ko gaba ɗayansu ya zama to kana naci game da addu'a kana roƙon Allah Allah zai saurare ka amma ga mutum ya ware wani kaso na dukiya sai ya bada ce wani addu'a za a mashi har an kasa wani yana jin cewa shi kawai shi shine mai addu'a yau in addu'a ka tana amsuwa abinda za a rika baka na roƙi Allah ya baka shi mana kai tsaye ba ka ba shi bai ce ba idan abu kaza gaskiya ne kaza ta makanta to da haka ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati kaga waɗanda suke girman kai game da roƙo na Allah yace sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga wutar jahannama suna makaskanta kenan ba bukatar me ba bukatar wata wasida ka duba ta ud'uni kawai ku roƙe ni Allah ce astajib lakum za amsa muku wanda daga cikin magabata shiga cikin wani kursungumin daji yana ta cikin sahara ruwan shi ya kare kaza shi ya kare kaza ya kare ya daga hannu yake roƙon Allah subhanahu wataala ya ce wallahi bai sabke hannun shi ba face sai da ruwa fara sabka ruwa ya sabka ya sha ya ɗauki guzuri iyalin shi suka sha ya ce yana tashi daga suka matsa kaɗan suka yi gaba babu ruwa babu hadari babu alaman shi yake cewa sai na gane cewa wannan ruwan wani abu ne na musamman Allah ya mana da ni da iyalina to irin waɗannan kuma suna na burjik a cikin rayuwar magabata tun ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kar mutum a bar shi a ɓangaren da ya shahi addu'a kar mutum ka a barka sannan addu'o'in nan da za ka yi abin da kake bukata yaya manzan da Allah ya aiko ya karantar da addu'a kaga ana cewa ahlus sunna ana tuhuma yan bid'a suna ce ahlus sunna ba sa san addu'a alhali ƙarya ne ba haka nan bane ba mutumin da zai karanta wannan ayar Allah ya ce ud'uni astajib lakum kuma Allah ya ƙara da cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ya karanta ta ya fahimce ta yayi imani da ita kuma sai kin addu'a addu'ar da kake cewa baya yi irin wanda manzo Allah bai yi bane ba an ƙare sallah liman ya juyo ce ku karanta kaza kafa kaza huwallahu sha uku wane ne tabbati ya dada da ila fi ƙure shi da wane ne babu wani littahi na karatu wanda wani ya isa ya huddo shi wanda aka karantar da wannan abu babu kawai mine ne inna wajen na aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna muhtaduna haka ake yi an saba uwaye da kakanni aka kare haka ake to ba dini bane ba diyan da kake son alheri baka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duk yanda ka iya bauta baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to manzon Allah bai ba bal hasali ma akwai abubuwan da ya karantar in an salamce sallah sha da kanka ce kowa ya karatu ya san me ake karantawa mazalla ya karantar in an kare sallah an salamce to ko akwai abin da zai karanta to irin waɗannan mawaqif da waɗannan manasib sai a ce mutane ba sa sa'ada alhali ba haka nan bane ko kuma a ce an zo sadakar uku wani ya mutu za a bashi sadaka kwana uku za a bashi sadakar sati za a bashi sadakar arba'in za a bashi sadakar cikon shekara sai a ce za a zo a yi addu'a irin addu'a ce ta bid'a wadda ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da jama'a ka duba ka ga karanta littafin ahkamul janaiz na mal albani wa bid'uha abu na farko da ake ma mutum in ya bar duniya shine a shahi idanun shi sannan kai tsaye sai a rika Allahumma ghfir lahu Allah ka gafarta mishi Allah ka gafarta mishi duk wanda labarin wani iske share su yayi mai adda Allah ya gafarta mishi haka manzo Allah ya karanta sannan bayan wannan abubuwan da za su biyo baya duka suna da alaka da ni da addu'a kai bal hasali ko ba kwantakin aka tai ba ta akai ai addu'a ba gaba ɗaya a tare a kai kai addu'a ka nima in yi tsawa in na ƙare in tahiyata in ka ƙare kai maka tayyaka a mutane suna tsaye mutane a wanda yana lissafin wani abubuwan shi ba fatiya sha da wani bakin kuhu ma zai tsaya yanzu ya zama ɗaya saboda Allah da mutumin da zai zo ya nace shi ne zai karanta addu'ar dai su sawa ba za su zama tuɗe ba kai ne za ka karanta ka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mazala ke cewa udu'u li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku tabbatuwa yanzu za a tambaye shi yanzu za a tambaye shi to sai ka samu mutane hankalinsu ma da Allah mafi yawa ba nan baiki amma lokacin da zaka tsaya kai a karan kanka kai alal aqal sai an samu wani dan abu ko da dan kadan na huzurul qalb na halartun zuciyarka a cikin wannan abu to aka ce sai a zo a ce ba son ba son adda alhali ba haka nan bane ba kaga gashi Allah yayi umarnin cewa ku roke ni wanda kuma ya ki roko na Allah ya ce zan kai shi wutar jahannama a kaskance ba kaskanci ne shi to irin mawaƙif na irin addu'o'i wanda suke na bid'a su ne abinda addini kuma bai rarra su ba wanda wannan kuma shine manuhar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya zamanto addinin da manzalla ya zo da shi ya ya gehe kai kai gehe to kai a wajen ka me fa'ida aiko manzalla babu ashe abinda kaga dama ne za ka yi ko abinda kuka ga dama ne za ku yi shi kuma mahimmancin fa'ida ta aiko manzalla wannan abin da ya karantar ya bauta wa Allah da shi kuma a kan shi ake so ku tai bal hasali wajibi ne akan ku tai akan shi to daga irin waɗannan addu'o'in da za a yi duka ba su da wani fa'ida daga sai yasa za ka ga ana ta modifiye su yadda aka ga dama ana ana sassauya su yadda aka ga dama sai a ce a yanzu tunda lokacin aiki ne mutane suna da uzurruka yanzu a hada shi kenan da da ukun da bakwai in da arba'in in da ayi su lokaci guda sai a watsi dama kuka dora maka ku ba addinin Allah bane ba shi yasa kuke juya shi da kuka dama to shine anan malam bayan ya kawo wannan ayar sai ke cewa lam yaqulillahu Allah bai ce ba anahu ud'u awliya'i bai ce ku kiraye waliyina me yace ud'uni ku kiraye ni bai ce ud'u awliya'i awid'u anbiya'i ko kuma bai ce ba ku kiraye annabawa na ce ud'uni ku kiraye ni aw istaghisu bi ahbabi was salihin min ibadi ko kuma ku nemi dauki da agaji da tallafi daga masoyana mutanen kwarai daga cikin bayi bai ce haka ba chai ud'uni ku roke ni ashe ma'anan bayanin ahili yake karara liman arada alhidayata wa liman hadahu Allah idan bal qala Allah yake cha ud'uni astajib lakum ku roke ni Allah ya ce za amsa muku kina kaga ba wani zaka roƙa ba zaka roƙa Allah zaka roƙa kawai abu ɗaya kake bukata yaya manzon Allah ya roƙi Allah sai ka roƙi Allah kan wannan tsarin malai ce wa qala haka Allah yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib fa inni qarib to lalle a kusa niki kaga ko faqul ba a ce ba kawai ta akai fa inni qarib ba a ce ma ka ce musu ba ina kusa a kawai fa inni qarib a kusa niki ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira a duk lokacin da ya kiraye ni Allah ce falyastajibu li su amsa mini wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshuduna tabbas za su samu shirya to kaga duka waɗannan ayoyi suna mana kira akan mi cewa bawa ya roki Allah subhanahu wataala ba ka je ka kama wani biye-biyen da ma anzalallahu bihi min sultan ba sannan ma ce wa fil hadisi sharifi ya zo a cikin hadisi man lam yas'alillaha yaghdab alayhi duk mutumin da baya roƙon Allah Allah yana kushi da shi bawa ya zamanto yana kusa da Allah shine ya yawaita roƙon Allah ka duk wanda Allah yake kiyamul layli idan yana karanta Qur'ani in yazo ayar da take magana akan rahama sai ya tsaya roƙi Allah rahama idan yazo kan ayar da take bayani akan azaba sai ya roƙi Allah ya kare shi daga azaba idan ya zo ayar take bayani akan neman kariya akan wani abu sai ya tsaya ya nemi kariya Allah akan wani abu haka yake yana tahiya yana karanta ayoyi yana tsaya yana ta'addu'a sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai ka zo kawai haka sakaka baka addu'a ai akwai matsala ba ta wasa ba sai ta'addu'a saboda dalilin sababin wannan addu'a sai ga ubangiji ya maka wani fatahi na daban a cikin rayuwanka a cikin addininka a cikin kaikawanka gabaki daya amma idan ka zama to saka yau haka nan kawai to tabbas abin ba zai kyau ba kuma gashi wanda baya roƙon Allah Allah subhanahu wataala yana fushi da shi shi ubangiji a duk lokacin da ka gwada kwawa wajen roƙon shi a lokacin kuma yake ƙara son ka sabanin wa saban adam shi adam duk wanda zai roƙe shi me yake yi nesa nesa yake da shi la'alla ma daga ya tunkara daga cewa kai da can mai kazan na ya tankaro ko? ko ga mutu ya zo yana bara mutane sun wuce a lissafa yana ta magana kuma kowa kyale shi kowa ma wani kumci ma yake ji a cikin rai shi saɓanin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya kowa ƙoƙarin roƙon Allah wannan bawan kuma Allah ya son shi sama da kowa kenan mutum ya nace akan addu'a irin wadda addini ya karantar mal ce kama warada fil hadisi kamar yadda zo a cikin hadisi yace ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah subhanahu wataala kuna masu sakankancewa da samun amsa me sakankancewa yarda cewa Allah zai amsa mani wannan kuma yana karantar da mu karkai addu'a da shakka kace to bari mu gwada mu gani dai an ce kaza a ba an ce bane ba in ya tabbata hadisi tabbas haka nan ne ko Ubangiji ya maka maganin abin da ka tambaya, ko kuma ya zamanto maka a matsayin lada taskantacce, ko kuma ya zamanto maka maganin wata musiba. Adda ba ta faɗo haka. Da Allah kai famanka ya za ka ɗan samu wani ɗan abu na kuɗi, kana fama Allah baka miliyan kaza ko jika ɗari kaza ko kaza ko kaza. Allah ya rubuta a cikin ƙadarorin da za su same ka za ka samu matsala na na cuta kaza ko wata matsala kaza. wanda wannan matsala in ta zo sai ta laƙube kamar miliyan biyar da Allah ka huta daga cikin matsalar sai kuma ka roƙi Allah miliyan ɗaya ko miliyan biyu sai Allah ya kauda maka wancan abin nan kuma sai ka ji shuru eh wannan miliyan ɗayan ko biyun bata zo ba amma kuma ga can wani abin da zai iya cin wannan limkin limkin kuɗin Allah maka magane shi ko kuma kana tashi gobe kiyama a nuna maka wani kaso na lada sai a ce wannan addu'o'in da ka rika yi ne ka ji shiru ba shiru bane ba yana nan Allah yana renan wannan wannan addu'ar taka har aka kawo yau yanzu wannan abin zai zama to maka sababi na sabon dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala haka mutum ya zama to yana addu'a kuma ka zama to kana da yaqini garanti ne tabbas ne duk mutumin da ya roki Allah Allah zai amsa mishi babu shakka a cikin wannan sannan kuma can hadisul qudsi da Allah yake cewa ana ana inda husni zanni abdi bi Allah yace ina ne yanda bawa na tsammaci ni kina danganta da imanin da kake da da yardan da kake da tsakaninka da Allah ka yarda da Allah 100 bisa 100 to ubangiji subhanahu wataala kuma zai nuna maka haka a cikin rayuwarka amma zaman to kai da kanka shakka kake inda inda kake an ce abu kaza addini ne kace to bari ku gwada ku gani ko abin yayi ko bai ba ba bokanci bane ba ko kuma tsubbu wannan garanti ne daga ubangijin da ya halicci kowa ka roki Allah kana mai yaqinin cewa Allah zai amsa maka mala yace walam yaqulir rasul sallallahu alaihi wasallam kaga anan manzon Allah yake cewa ud'ullaha ku roki Allah wa karantar da maka manzon Allah bai ce ba ku roke ni bai ce ku roki wani ba ku roki wani qur'a tai ud'ullaha ku roƙi Allah sai yake cewa anan walam yaqulir rasul sallallahu alaihi wasallam ud'ul anbiya bai ce ba roƙi annabawa hatta yaqlubu min Allah lakum ba ce ba ku roƙi annabawa su su nema muku a wajen Allah a mazalla ta ud'ullah ku roƙa a wajen Allah aw tawassalu bil anbiya'i was salihin ko kuma a ce a ku nemi kusiso zuwa ga Allah a yanzu ku rika kiran wani annabi shi kuma wannan annabin saboda darajar da yake da a wajen Allah shi kuma ya isar da ku zuwa ga Allah mazalla bai faɗa ka ba sai musu ud'ullah ku roki Allah kawai ku kira Allah malike cewa adamu subuti tawassuli anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi rishin tabbatuwar mutun ya doki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko sahabban shi a matsayin tsani zuwa ga Allah subhanahu wataala misali yanzu ka tashi roƙo Allah sai ka rika sai ka rika kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka rika kiran wanda daga cikin sahabbai a me yasa wane kace ai waɗannan manya ne a wajen Allah su su isar da ni zuwa ga Allah to wannan abun babu shi addinci idan ka ce babu akan haƙƙin annabi ko haƙƙin sahabbai to akwai wani malami da zai shigo ko wani wali ko wani shehi ba zai shigo ba ba wanda zai shigo malai ce dalilin shi akan wannan magana waliza lam yasbuti tawassul anil anbiya'i ba'dihim bi ba'din babu inda wani annabi ya rika neman iso zuwa ga Allah subhanahu wataala ta kama ta hanyar kama sunan wani annabi da ya riga shi misali manzo Allah zai adda ya ce ya Allah saboda matsayin da annabi Ibrahim yake da a wajenka Allah ka mun kaza manzo Allah bai wannan ba kuma sannan ba a samu wanda daga cikin annaba irin wannan ba yace kama lam yasbut at-tawassulu 'ani sahabati bir rasuli sallallahu alaihi wa sallama kamar da ba a samu sahabbai ba sun yi irin wannan ison ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce walam yasbut 'ani tabi'ina bai tabbata ba daga magabata wanda suka biyo bayan sahabbai tabi'ai kenan yace wala 'anil a'immatil mu'tabarin haka duk wani malami da aka san shi da ilimi da tsoron Allah akan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba samu irin wannan abin tare da shi ba malici a tawassulu qismani tawassuli neman kusancin Allah subhanahu wataala kala biyu ne akwai mashru'un wa mamnu'un akwai wanda shari'a ta yarda da shi sannan wa mamnu'un akwai wanda kuma shari'a ta hana shi yace fa ammal mashru'u yace kaga tawassulin da addini ya yarda da shi fa huwa qismani aidan shi ma ya kasu kashi biyu ya ce alƙismul awwal ke na cikin wanda ya halatta ya ce huwa a tawassul bil imani billahi wa bi rasulihi mutum ya nemi kusancin Allah ta hanyar imani da Allah da imani da manzan da Allah ya turo kamar ya ka ce ya ubangiji a dalilin imanin da ne da kai ya ubangiji a dalilin imanin da ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya mini bukata ta kaza kaga wannan kusancin Allah ka nema ta hanyar mi imaninka da Allah da imaninka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama amma ba kai tsaye ka ce ya Ubangiji saboda darajar manzan Allah a manzan Allah iya daraja ba kai bane za ka faɗi a iya daraja ko kuma bai da daraja a sai dai ka ce ya Ubangiji a dalilin imanin da na shi kuma imani aikin kirki ne shi kuma aikin kirki ana neman kusancin Allah da shi ya Ubangiji a dalilin sallar da ne Allah ka biya mun bukatata ya ubangiji dalilin azumin da Allah ka biya mu bukata ya ga sun abubuwa daban-daban to shine ma yace huwa at-tawassul bil imani billahi wa bi rasulihi wa bil a'mali salihah haka ayyuka na gari zaka iya neman kusancin Allah da su ya halatta qissatu ashabil ghar wannan mutanen guda uku da suka je suka shiga cikin wani kogo suna tayi a cikin daji dare ya same su sai suka ga in suka tsaya a hili da Allah wani naman daji zai iya musu aiki sai suka shiga wani kogon dutse sai suka laɗi suna ciki sai a cikin ƙadara ta ubangiji sai Allah ya gangaro da wani dutse sai dutsen ya zo ya rihe wannan kofar inda suka shiga shi ne suke cewa kun ga wannan halin da muke ciki mazala salasala yake bada labari yake cewa wannan halin da muke ciki su mutane suka ce babu abin da zai tsiratar da mu in ba roƙon Allah ba da wani aiki wanda muka tabbatar da cewa tsakaninmu da Allah muka yi shi shi da ɗaya daga cikinsu yake cewa ya ubangiji ina da uwaye ni nake ba su abinci wata rana ta yi kiwo ban dawo ba da wuri da na zo na samu sun yi barci sannan madarar da za su sha na tatso ta matata da ɗiyana suna can suna jira na sannan kuma na zo kan mahaifana in ba su na same sun yi barci ya ce sai ya koma ya tsaya da wannan abin shan shi bai sha ba bai kai ma matashi ta sha ba bai kai ma ɗiyan shi suka sha ba yana tsaye yana jiran mahaifan shi har a kai inda za su falka suka falka ya ɗauki wannan abin daidai kusan asubahi ya ba su suka sha tukun ya ɗauko abin shan nan ya kawo ya baiwa matashi ya ba ma ɗiyan shi shi mako ya sha ya ce ya ubangiji wannan aikin da na biyayya ce ga mahaifana ina ga in ma yi musu magana su tashin na takura su ya ce Allah in na yi wannan aikin don neman yardanka da biya wannan biyayya da ne ga mahaifana in na yi don neman yardanka Allah ka yaye mu daga cikin halin da muke ciki dutse sai dan matsa mazallaci amma ba sa iya huta kaga da yana mai kusanci Allah da aikin alheri da yi da aikin alheri da yi na biyayya ga mahaifa wanda tilas ne akan mutum musulmi yayi biyayya ga mahaifan shi ba zabi bane kake da ko ganin dama ko kuma kace ai ku yanzu ɗan zamani ne a ba wani ɗan zamani haƙƙi ne Allah ya dora akan ka na mahaifanka cewa wabil walidaini ihsana dole ne ka kyautata musu ka girmama su kai duk abin da ya kamata wanda ya fito daga cikin abin da yake shari'a ba na biyu daga cikin su yake cewa ya ubangiji na kasance ina da wata 'yar uwa wannan mata sai zama to ta shiga cikin kumci na rayuwa da ta shiga kumcin rayuwa sai ta zo neman wani abin duniya a wajena sai na kwatanta mata cewa ba zan ba ta ba sai na aikata aiki na banza tare da ita wannan macen ta je ta buga ta kaɗa ta raya ƙarshe dai ta dawo har aka kai matakin da kawai wannan aikin na saɓan Allah ne za a yi sai matar take ce mashi ka ji tsoron Allah ka rihe ko ina da ko ina amma akwai kofa ɗaya baka rihe ba ce wace kofa ce ce kofa ubangiji ubangiji yana jinka kuma yana ganin ka sai ke cewa sai tsoron Allah ya kama shi bai aikata abin da yake na lalaci ba kuma ya ɗauki kaso na duke da take bukata ya bata ya ce ya ubangiji wannan abin da sadaukantar wanda na yi da barin da na Allah in na yi shi don neman yardanka Allah ka yaye mu daga cikin halin da muke ciki dutse ya ƙara matsawa mazallaci amma ba sa iya kuta saura na ukunsu kaga wani duka shi ma ne ma da mai aikin alheri ne barin abin da yake na sha'awa na hanyar banza na ukunsu yake cewa ya, ubangiji ina neman kusanci da kai akan ka hudda mu daga cikin halin da muke ciki a dalilin wani aiki da na yi na cewa na ɗauki ma'aikata sun muni aiki da aka ƙare aiki kowane lebura sai zuwa amshi kuɗin shi ta yi sai banda lebura ɗaya bai zuwa amshi kuɗin shi ba wannan kuɗin sai na sayi dabba ƙarama sai ake kiwonta a cikin daji ake kiwata ta ake kiwata ta aka ɗauki shekaru wannan dabbar ta zamanto dukiya mai yawa bayan wani lokaci wannan mutumin bukatan kuɗin shi ya kama shi aka ce ya mai tada tsohon bashi sai ya tuno ashe na ma wani aiki shekara kaza barin je bani abu haƙƙina yana zauwa da ya ce kaza kaza sai ya ce kaje kwari kaza duk abin da ka gani na dabba a cikin shi naka ne ka kora ka tai a sakamakon wannan kudin naka na wannan aikin da kai sai ce bawan Allah ban zo maka mai izgili ya ce ba izgili nake maka ba wannan mutumin ya je cikin kwarin nan gaba ɗaya ya kora dabobin nan kafinsu ya tafi da su ya ce ya ubangiji wannan hidimtawa da na yi ga dukiyar ɗaya daga cikin ‘yan uwa ya ubangiji in har na yi don neman yardanka ne Allah ka hudda mu daga cikin halin da muke ciki sai dutse ya yi gaba ɗaya suka wuta kaga wannan shine muhallu shahir na cewa al'amalu saliha aiki na kirki ana neman kusancin Allah da shi, ka yi wani aiki tsakaninka da Allah. To, kaga irin wani ayyuka ya kamata ko saboda halin ta ɓaci mutum ya tana da wasu. E, yanzu na ce akwai wani jigari-jigari a cikinsu wanda bai da komi, kaga lalabi sufi baɗanihi ila yau mai yi a suna. Amma Allah taimake su kowa iya da irin wani abin da yake ji zai tsaya a gaban Allah da shi. wannan kuma ya da kyau mutum ya tambaye kanshi kai mai gare ka ni mai gare ni wani da aiki gare mu yanzu nan misali ka shiga cikin wata matsala za ka iya ɗaga hannu ka roƙi ubangiji a dalilin wani aiki na alheri wanda ka tabbatar da ka yi shi tsakaninka da Allah ubangiji da amsa akan cewa ubangiji ka yaye mun damuwar da nake ciki kaza ko kuma Allah ka biya mun bukata kaza ko a tambaye kanshi maliki cewa lam yaqa fi hadha khilafun bain al'ulama'i ba a samu saɓani ba tsakanin malamai akan wannan kaso na harko a cikin al-tawassul mashru cewa ana yi ko ba a abu ne wanda yake sananne a tsakanin malamai saboda dalilai sun tabbata aka haka sai ce sawa'an kana fi hayatin rasuli aw ba'da mautihi duk daya ko lokacin da manzalla yana rayu ko bayan manzalla ya bar duniya ba samu sabani tsakanin mutane ba akan halaccin neman kusancin Allah ta hanyar imani da Allah da imani da manzan Allah da hanyar aikata ayyuka ma nagarta mutum nemi kusancin Allah da waɗannan abubuwa sai ce alqismu sani kaso na biyu a cikin kason da ya halatta sai ce min al-mashru'i sai ce at-tawassul bi du'a'ihi sallallahu alaihi wa sallama yawma kana hayyan mutum nemi kusancin Allah ta hanyar addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da manzon Allah yake raye sai ka zo ka ce makin Allah roƙa mini Allah akan kaza wanda an samu kuma duk daga cikin sabbai sun yi wannan wani ya zo yake ce makin Allah ina son zama da kai a cikin gidan aljanna waje guda bazan la ƙara ce mashi awa gaira zalika ba wani bukata sai wannan yace huwa zaka wannan dai shine bukata na sai manzo Allah ya ce mashi mi fa'inni ala nafsika bi kasrati sujudi lillahi ta'ala to ka yawaita yin sujada ga Allah ka taya ni wajen roƙa maka Allah akan samun wannan darajar akan yawan sujada ga Allah subhanahu wataala kuma da yawa sun zo sun tambaya makin Allah kaga akwai irin su ukasha yace ya rasulullahi ya rasulullah salillaha an yaj'alani minhum qala anta minhum to akwai wannan da yawa babu laihi mutun ya ne a lokacin da manzo Allah yake raye ka zo ka ce ya makin Allah ka roƙa mini Allah ka duba wannan mutumin da ya zo daga daga daji ya ce ya rasulallah halakatil amwal wan qat'atis subul ko hanya ya yanke rayuka sun mutu babu ruwa mazalla ka roƙa mana Allah mazalla daga hannun roki Allah Ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa wallahi yace a lokacin da mazalla ya daga hannun shi daidai da irin wannan abun ba mai kira shi da suna addir abin makariyan maka abin da ake kare takwabi ana yaki silkiyar da ake sani ai garkuwa ya ce garkuwa wannan garkuwa ya ce daidai da girman garkuwa babu na hadari ya ce kawo ana jima sai maga suna hutowa kankana kankana ya ce kahin mazalla sarki hannun shi ya ce ina ma ruwa kace-kace ko ina sai da aka yi sati ana ruwa kaga nan zuwa ya ce wa mazalla ka roƙa mana Allah kenan kaga at-tawassul mashru' minhu bi du'a'ihi sallallahu alaihi wa sallama yawma kana hayyan yau makana hayyan sai yake cewa bi an ya atiya sa'ilu ta hanyar da mai tambaya zai zo wanda yake so a roƙa mashi Allah fa yas'alur rasula sallallahu alaihi wa sallama sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an yaqluba lahu min Allah al'afiya akan cewa ya roƙa mashi Allah Allah ya bashi lafiya bakar lafiya wani kabe da lafiya sai ka zo ka wajen manzo Allah ya roƙa maka Allah ya baka lafiya ya ce kama talaba al'arabiyu kama yadda wani mutumin daji wani balarabin ƙauye ya nema minar rasuli a wajen manzo Allah an yastaskiya lahum akan cewa ya ya nema musu ruwan sama manzo Allah ya addu'a kuma ruwa ta zuba yi wannan ruwan da ya fara zuba sai da kai sati ana ruwa sai da wata juma'a ta kewayo sai wani mutum ya zo yake cewa ya ma'aikin Allah hanyoyi sun lalace gaba ɗaya ko ina zarmu ne ruwa yake gudu dukiya ta hallaka a roƙa mana Allah ya tsai da wannan ruwa. Mazalla ya ɗaga hannun roƙi Allah, sahabin yake cewa da suka yi da sallah suka hutu daga masallaci sai ga suna tahiya tuni rana mata hutu. Ruwa tsaya. Kaga ana meye kaga ya nemi sun nemi ruwan sama ta hanyar addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan ba laifi bane ba. Sannan wa kama talaba al'a'ma minar rasuli sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahu bi raddi basarihi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi wanda shi kuma bai inganta ba cewa wani wani makahu ya nemi addu'a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya akan Allah ya maido mushi gane shi shine ma yace in sahha hadisul a'ma in wannan hadisin ya inganta sai da hadisin bai inganta ba me yasa bai inganta ba malam yayi bayani a kasa yace lam yasih hadisul a'ma yace bai inganta ba yace huwa hadis Usman ibn Hanif Kala fi siyanatul insan yace huwa ghairu sabit a cikin littafin siyanatul insan an ambaci cewa wani hadisin bai tabbata ba me yasa li'anna fi sanadihi aba ja'far ar-razi a cikin sanadin shi akwai wani mutum ana kira shi da suna abu ja'far ar-razi shi kuma wannan abu ja'far ar-razi me matsalar shi to huwa sayyi'ul hifz mutum ne wanda yake da har da shi mumuna ta ajagule take yana jajjagula abubuwa yadda ba in yi magana sai an nemi wasu da yawa daga cikin mutane ce wannan abin da ya faɗi haka nan ne ba a tuma shi da ƙarya kamar a rikice yake za ku wanda a rikice yake ta haɗa abubuwa sai ulhifz har da shi bata da ƙarfi sannan kuma yahimu kathiran yana samun ruɗu da yawa ya rika har haɗa abubuwa fala yuhtajju bima yanfaridu bihi malamai dai suke cewa ba a kafa hujja da abinda shi wannan Abu Ja'far Ar-Razi yake banta da shi sai dan same shi ta wasu hanyoyi daban-daban a to shikenan malai cewa ala fardi sihhatihi fa innahu tawassulun bi du'ahi sallallahu alaihi wasallam yace koda ma a ce hadisin ya inganta ai ku neman kusanci ne Allah ne aka nema shi wannan makahon ya nema ya nemi kusancin Allah da addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace li anna fi hadisi fi hadisi an Usman ibn Hanif anna rajulan dariran wani mutum makahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazo wajen manzo Allah fa qala sai kice ya nabiyyi Allah ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yu'afiyani roƙa min Allah ya bani lahiya qala manzo Allah yake ce mishi in shi'ita akhartu zalika fa huwa khairul laka li akhiratika in ka so a jinkirta maka yin addu'an nan wannan kuma shine mafi alheri game da lahirarka wa in shi'ita da'awtu laka in kuma kana so sai a roƙa maka Allah baka lahiya qala la sai wani mutum makawo ya ce a balidu Allah li fa amarahu an yatawadda ya ce a a roƙa mini Allah bani gani na saboda rashin gani ba karamin tashi hankali bane shi yasa manzo Allah wannan hadisi yake cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da masoyan shi guda biyu so ya masoyan nan idanu wannan mutumin yayi hakuri bai yi jaje ba bai yi raki ba bai yi yawan maganganu ba wannan mutumin sakamakon shi na aljanna ne wannan mutum ya ce a roƙa mishi Allah aka ce to yi alwallahi addu'a raka'a guda biyu sallah raka'a biyu wa an yad'uwa bid-du'a al-madhkuri fil hadisi fal hadisu nassun fi at-tawassul bi du'ahi sallallahu alaihi wasallam wa at-tawassul bi du'ahi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihi fil hayati ja'izun la khilafa fihi ala ai kenan har zuwa karshen bayanin da malai kenan kaga wannan shi ma iya daga cikin in ya tabbata to nan da bai tabbata ba malai ke cewa kama talabatil jariyatu sauda kamar yadda wata baiwa baka me kenan mai bakin launi allati kanat tusra'u wanda take da matsala na farfadiya kamar hita su ba kawai mutum yana yana wanda kawai he zibi haka take yi an yu'afiyaha Allah ta nema a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roka mata Allah Allah ba ta lahiya da tazo manzo Allah fa khayyaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam baina as-sabr wa baina an yad'u laha sai manzo Allah ya ba ta zabi tsakanin tayi hakuri da wannan farfadiyan wa bai na an yadda laha ko kuma a roƙa mata Allah wanda take su ita dai ba ta gani afon tana ta da matsala na farfadiya ko a roƙa miki Allah ko ki haƙuri manzala ce in kika haƙuri gidan aljanna ne makomaki in kuma kina so a roƙa miki Allah shi kenan to wanne za ta zaba eh ga aljanna ko kai tsaye haƙuri wo to ita ma haka wannan kin shi ta zaba malai ke cewa anan faktarati sabra sai ta zabi hakuri wa sa'alatu an yad'uwa an yad'uwa Allah sai ta ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya roka mata Allah Allah tankashifa lokacin da wannan matsalar ya zo mata to karta karta bude jikinta saboda misali zibiya za kai ka zibe kenan ka kai faqad in wa'i in ka baka sama me ake ciki ka kenan a lokacin me to wahin ka ma zai iya zibiya baranta na koma ce ita ce ya ma'aikin Allah na yi haƙuri a bar ni da cutata ta farfadiya amma a roƙa mini Allah a lokacin da na faɗin nan kar da jikina ya bayyana Allah tankashifa inda ma ya atiha as-sar'u a lokacin da wannan wannan suma ko wannan farfadiya ta zo mata mazala ya roƙa mata Allah akan ko da ta faɗi to yanzu kuma jikinta zai zama to amin ne ba tare da tsirecinta ya fito ba malai ce wa hadha tawassulu huwa allazi bi du'a'ihi ya ce wannan tawassulin shi ne aka yi kaga da addu'ar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ma ne ce ƙadin ƙata'a bi mautihi sallallahu Alaihi wasallama irin wannan tawassulin ya yanki daga mutuwar manzalla daga mutuwar manzalla kaga azaba ba za ka je ka ce manzalla mai roƙa min Allah rana gan shi saboda ya bar duniya ma ne ce fala ya juzu li muslimin baya halatta ga musulmi an ya atiya kabra rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya tahi kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa yas'alahu hajatan ya tambaye manzo Allah wata wata bukata kamar da ake samu yan bid'a suna yi a yau har sai kaga askara wasu na kora su eh ana kora su saboda aikin shirka matsala ne abinda zaka roki Allah sun zo suna roƙon manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarin shi wanda kuma wannan abin shine manzo Allah ya ta hada akan shi har ya bar duniya ka duba kwana uku kan ya bar duniya yake cewa la'anatullahi 'alal yahud la'anallahu al-yahud wan nasara Allah ya tsine ma yahudu da nasara me yasa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun rike kabarrukan annabawansu a matsayin wuraren bauta kace bari ka niki gari daga nan ka tahi saboda a can zaka je kai addu'a akai addu'a ko kuma ka je kai tsaye ka rika cewa ya rasulullahi ka mana kaza wannan baya halatta a cikin addinin Allah tawassuli waɗanda suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye Allah ya ba su wannan damar nasu ya roƙa musu Allah amma tun da ya bar duniya yanzu babu wannan ya yanki shi ne malice qadin qat'a bi mautihi fala yajuzu li muslimin an ya'ti qabra rasul qabra rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yas'aluhu hajatan kaje ka tambaye shi wata bukata barantana wani wanda yake ba shi ba aw ghufrana dhanbin ko kuma kaje ka ce a ya gafarta maka zunubanka aw kashfa dhurrin ko kuma ka ce a yayi maka wata damuwa malice wa dalilu ala zalika dalili akan wannan magana anna fi khilafati umara ibn al-khattab radiyallahu anhu qat'a al-mataru wa arada umaru an yastasqiya saboda lokacin khalifancin umar Allah kare da a gare shi ruwa ya yanke daga sama an samu fari na ruwan sama wa arada umaru umar sai ya so an yastasqiya akan ayi sallar neman ruwa wa talaba yace wa talaba min al-abbas ibn abd al-muttalib sai ne ma a wajen baffan manzon al-abbas ibn abd al-muttalib an yad'u lahum akan yazo ya musu addu'a bilistisqai akan Allah shayar da su mi umar yake cewa faƙala sai yake ce Allahumma ya Allah inna kunna mu mun kasance idza ashdabna idan muka samu hari na tawassalu ilaika muna neman kusanci zuwa gare ka ya Allah bi nabiyina da annabinmu akan ya roƙa mana Allah fatasqiyana sai ka shayar da mu ka duba magana fa ladabin da sahabbai suka samu da da tarbiyar suka samu na sanin girman Allah kaga bai ce ba fayasqiyana rasulullah sai ce fatasqiyana Allah sai ka shayar da mu mazalam yake musu addu'a wa yake ba da ruwan sama Allah sai ce wa inna ya Allah mu a yau na tawassalu za mu nemi addu'ar ilaika bi ammi nabiyina da babban annabinmu za mu nemi addu'ar shi ne al'abbas sun makala sai umar ya ce ƙum ya abbas tashi ya abbas fadu'ullaha lana ka roƙa mana Allah tashi ka mana addu'a ta roƙon ruwa. Ashe kaga inda a ce ana yi da ana ana ana tawassuli da mutum bayan ya bar duniya, Umar Rami zai sai ce ya Rasulullah ga halin da muke ciki. Da tawassalu ilaika muna neman kusan ka sa Allah mana ruwa, amma saboda manzalla ya bar duniya yanzu. Ko ba ka ba? Sai da aka nema a wajen Al-Abbas akan yayi addu'a shi ma. Kaga dai duka al'amari yana kuma zuwa gaba. Allah. duk al'amari na kuma zuwa ga Allah. Malaita rawahul Bukhari, falaukana tawassulu bin rasuli sallallahu Alaihi wasallama ba da mautihi ja'izan, ya ce, kaga inda tawassuli neman kusanci da manzan Allah bayan mutuwar shi ya halatta, ya ce, yake cewa lama adalati sahaba anin rasuli sallallahu Alaihi wasallama ilal Abbas, Ibn Abdul Mutallib. Da sahabbai ba su karkatu ba game da manzan Allah zuwa ga Al-Abbas, kaga da kai tsaye su kira manzan Allah. to amma abu ne wanda yake ba'ayi kuma sahabban gaba ɗaya suna nan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidina al-mahdiyyin min ba'di duka suna nan in banda abubakar ya rasu amma sauran duka suna nan mudalla ce la tajtami'u ummati ala dalal al'ummata ba ta haduwa akan abin da ke bata ne malai ce wa hadha min al-wudu'i wannan abin ya huto qarara bi makan a wannan bayanin da muke cewa la yakhfa baya koyuwa ya ce illa alaman a'mahu ta'assub sai mutumin da ya makamtar da shi rukon kankamu a haka ake yi haka muka tashi muna shi kenan ta wannan kaga ya makabci ya makabci baya ji baya gani saboda ba dalili yake nema ba ta'assubanci ne me ta'assubanci shine ka ce kana kan ra'ayi kaza ko babu hujja babu dalili ka ce kukuna nan sai dai a kashe tsohuwa akan akan da wata ko malika ta wal inad da taurin kai eh tunda gashi ga abinda ya faru a lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga amsa ta huto hili sai wanda ka ga iya to kawai rukun kankamo ne da wani tunani ko kuma jayayya da taurin kai shine inan sannan wasalaka sabila sabila ahli dhalali wal fasad ya kama hanya ta mutane waɗanda suke batattu waɗanda suke suka suka lalace malaci wali ziyadatil idahi wal bayani nuridu lakum ad'iyatil anbiya'i alaihimus salam malaci wali ziyadatil idah saboda a ƙara huddo maka abin hili ka gane Allah kadai ake roƙo annabawa ma Allah kadai suka roƙa sannan kuma abin da ya shayi tawassulin nan ba a tawassuli da annabi bayan ya bar duniya malaci nuridu